يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yada addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba Aisha shida, Law Shopping Complex, daura da randa bawon na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan na shekara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko farkon suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar. Malam bismillah.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسئيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على هده مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير الفاتحة كشي نبيو الإمام قتادة بن دعامة الله يجزيك wato yana cikin tabi'ai suka yi karatu wajen sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam ya ce, Bada Allahul khalqa bilhamdi li nafsihi kafin Allah ya halicci komai sama da ƙasa da ɗan adam da duwatsu duk wata halitta ta Allah madaukaki kafin Allah ya yi ta sai da ya fara gode ma kansa bal khalqa fil akhirati bil hamdi tun lokacin da Allah ya fara halitta yake ci gaba da halitta din ba zai gama halittarsa ba sai ranar tashin kiyama don haka Allah ya ce kulla yaumin huwa fi sha'an kowace rana Allah yana cikin sha'aninsa yana halitta yau zai ci gaba da halitta gobe ba zai bar halitta ba sai ranar tashin kiyama a lokacin da ya gama halitta a ranar tashin kiyama zai gode ma kansa kafin Allah ya fara halitta sai da ya gode ma kansa sannan lokacin da Allah zai gama halitta a ranar tashin kiyama zai gode ma kansa in ji imam da bin di'ama Allah ya ji kansa to abin mamaki shine da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi wanda shine littafin Qur'ani kuma littafi na ƙarshe a farkon littafin sai Allah ya fara godiya ma kansa ka karanta mana fatiha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
wato balaga ce ta Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala a farkon Qur'ani ya fara da godiya ma kansa in ka bude Qur'ani kafin ka karanta abinda za ka gani shine alhamdulillahi rabbil alamin wato wannan ya tafi a bisa tsari na Ubangiji tabaraka wa ta'ala farkon halitta ya gode ma kansa a ƙarshen halitta zai gode ma kansa farkon ƙur'ani Allah ya gode ma kansa to ba wai fatiha ce kadai ta zo da kalma ta alhamdulillahi ba amma ana kiranta suratul hamdi domin ita ce farko akwai wasu surori waɗanda suka fara da alhamdulillahi kamar suratul kafi inda Allah yake cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا a farkon suratu fatir ya ce alhamdulillahi fatir samawati الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير a farkon suratul an'am ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون farkon suratu saba'i ya ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير amma ita suratul fatiha ta bambanta da sauran surorin domin ita ce ta farko idan ka bude qur'ani abin da zaka fara gani shine alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah babu wata ibada wadda ta shi godiya ga Allah madaukaki akwai nau'ukan ibada da yawa amma babu wani nau'i na ibada wanda ya wuce godiya ga Allah madaukaki in ka duba as-sahiha hadisi na 2159 da kuma takhrijus sunna hadisi na 204 Abu Huraira Allah shi kara masa yarda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace lamma nafakha Allah fi adama ruh lokacin da Allah ya halicci annabi Adam bayan ya gama halittar sama da ƙasa da duwatsu da komai sai aka halicci annabi Adam to da Allah madaukaki ya gama halittar annabi Adam sai ya busa masa rai rai yana bin jikinsa fa balaga ruhu ra'sahu lokacin da rai ya iso kansa a fasa sai ya yi atishawa فقال سيتي الحمد لله رب العالمين كلمر النبي آدم تفرقو كنان الدنيا فقال له تبارك وتعالى سي الله من البركة لدوكك يتي مسا يرحمك الله كلمر الله مدوكك تفرقو كنان النبي آدم wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rai ya shiga jikin annabi adam abu na farko da ya faɗa shine alhamdulillahi rabbil alamin to abin da za ku lura kafin Allah ya fara halitta ya gode ma kansa a lahira da zai gama halitta zai gode ma kansa ƙur'ani Allah ya fara da godiya ma kansa annabi adam bayan Allah ya sa masa rai kalmar farko da ta fito bakinsa ita ce alhamdulillahi rabbil alamin kalmar farko ta dan adam a duniya ashe kenan lallai wannan kalma ya cancanta a sa ta a farkon qur'ani yana atishawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah madaukaki ya ce masa yarhamukallah Allah shi maka rahama kalmar farko ta Allah ga ɗan adam ita ce addu'a Allah shi maka rahama amma da shike Allah da kansa yake addu'a ba a yi masa kuma addu'a shi ma ba za ka ce yaghfirullahu li wa laka ba ko domin Allah shi yake ma addu'a annabi adam yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah yace masa yarhamukallah daga wannan lokaci wannan ya zama sunna ga musulmai idan musulmi ya yi atishawa sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma ya zama hakki na musulmi akan musulmi wanda hadisinsa ya inganta kun shaji yana cikin sahihul jami'i hadisi na 3151 wanda manzon Allah ya ce hakkin musulmi akan musulmi guda shida ne in ka haɗu da shi ka masa sallama idan musulmi ya kira ka ka amsa kiransa idan ka ga musulmi yana bukatar nasiha kai masa idan ya yi atishawa sharaɗi in ya ce alhamdulillahi to ka gaishe shi ka ce masa yarhamukallah yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma annabi Adam yarhamukallah lokacin da ya yi atishawa a farkon zuwansa duniya manzon Allah ya ce in musulmi ya yi rashin lafiya ka je ka gaishe shi manzon Allah ya ce in musulmi ya mutu ka yi rakiyar gawansa daga wannan lokaci ya zama sunna ga musulmi ya kuma zama hakki na musulmi akan musulmi idan musulmi ya yi attishawa sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma yadda ya taho a cikin irwa'ul galil mujallar na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar idan kai atishawa sai ka ce alhamdulillahi ala kulli halin matukar mutum ya faɗi haka ko ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wajibi ne tilas ne fardu ainin ba wata farilla ta kifaya ko kun kai mutum ɗari a gurin inda kuka ji musulmi ya atishawa kowa wajibi ne a kansa ya ce masa yarhamukallah wajibi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce hakki ne na musulmi akan musulmi wani bai ɗauke ma wani wannan ya bambanta ga sallama haka malaman sunna suka ce kamar ita sallama idan mun kai goma muka tarar da wasu mutane mutum ɗaya in yayi sallama shikenan ya isar mana amma atishawa matukar mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin tilas ne kowa ya masa addu'a ya ce yarhamukallah don haka rayuwar musulmi baki ɗaya ake buƙatar ya zama yana mai godiya ga Allah madaukaki domin babu ibadar da ta fita babu wata ibada da ta fita babu wani hali da musulmi yake samun kansa wanda zai ce yanzu dai ba dole bane ya yi godiya ga Allah madaukaki ka duba littafin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma lakal hamdu غير مكفي ولا مودئ ولا مستغنى عنه ربنا يا الله godiya ta tabbata gare ka godiyan nan ba a wadatuwa game da ita kuma wadda kake yi ba ta isar ma Allah sannan babu yadda za a yi kai ban kwana da ita godiyan nan wajibi ne akan musulmi a kowane lokaci kuma a kowane hali babu mamaki kun taɓa jin hadisi da ya taho cikin littafin muslim mujallar na shida shafi na ɗari da saba'in da biyu hadisin samura bin jundub wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalul kalami arba'un kalmar da za ta fito bakin ɗan adam wacce tafi guda hudu ne duk maganar da za ka yi maganar da Allah ya fi so guda hudu ne daga subhanallah sai alhamdulillah sai la ilaha illallah sai Allahu akbar waɗannan kalmomi guda hudu su ne suka fi daraja suka fi ɗaukaka daga cikin duk wata kalma ta ɗan adam sa'annan ku tuna hadisin da muka karanta hadisin Anas bin Malik wanda ke cikin sahihul jami'i hadisi na 1163 ko kuma as-sahiha hadisi na 1499 wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa afdalul qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin qur'ani magana ce ta Allah amma duk kalmomin qur'ani duk ayoyin qur'ani babu ayar da tafi aya ta farko ta suratul fatiha manzon Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan ayan ta ɗara duk wata aya da ke cikin qur'ani afdalul qur'ani wanda malamai suke cewa abinda annabi yake nufi shine suratul fatiha ta ɗara duk wata sura da ke cikin qur'ani dalili saboda kalman alhamdulillahi da ya zo a farkonta kuma ku tuna hadisin da muka karanta har yanzu wanda ke cikin sahihul jami'i hadisi na 2589 Abdullah bin Jabir al-Bayabi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya aka ce manzon Allah ne ya tambaye shi yace mar ala ukhbiruka bi akhyari suwar- suratin fil qur'an kana so in baka labari suran da tafi daraja a qur'ani qala na'am yace ina so ya rasulullah sai manzon Allah yace masa alhamdulillahi rabbil alamin baki ɗaya qur'ani magana ce ta Allah to amma kuma daga cikin maganganun Allah akwai sashin da yafi wani inji manzon Allah maganar da tafi a cikin qur'ani ayar da tafi ita ce alhamdulillahi rabbil alamin surar da tafi ita ce suratul fatiha ku kwatanta da hadisin da ya zo cikin littafin muslim har yanzu kitabu tahara hadisi na farko wanda manzon Allah yake cewa alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna samai wal ardi manzon Allah yace in ka ce alhamdulillahi wannan kalma guda ɗaya tana cika mizani da ake gwada aikin bawa a ranar tashin kiyama idan ka ce subhanallahi walhamdulillahi to su biyun nan subhanallahi wa bihamdihi suna cika mizani manzon Allah ya ce ko kuma subhanallahi din yana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa shine ibn rajab alhambali ya rasu hijira na da shekara 795 kenan shekara 628 yanzu yace amma alhamdu fattafaqat alahadith kulluha baki ɗaya hadisai sun tabbata sun sun daidaita sun haɗu akan cewa ala annahu yamla'ul mizan in mutum yace alhamdulillah to ladan faɗin wannan kalman yana cika mizani da ake gwada ladansa a ranar tashin kiyama ce babu shakka akan haka duk hadisan manzon Allah sun tabbatar da wannan in mutum ya ce alhamdulillahi to ladansa yana cika mizani to ya ce wa bi kulli halin fattasbihu duna tahmidi in ka ce subhanallah ladanka bai kai ka ce alhamdulillahi ba ji ibn rajab malamin sunna alhamdulillahi ta ɗara subhanallahi min alfadli ta wajen falala kama ja'at sarihar yadda ya taho a bayyana cikin hadisan manzon Allah wanda sayyiduna Ali Abu Huraira Abdullahi bin Amrin da wasu sahabbai suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tasbihu nisful mizan in mutum ya ce subhanallah to Allah zai ba shi rabin mizani in ya ce alhamdulillah tamla'uhu ladar faɗin alhamdulillahi yana cika mizani in mutum ya ce Allahu akbar to yamla'u ma baina sama'i wal ardi ladansa kamar cikin sama da ƙasa ne don haka suna kan mataki uku wanda annabi ya ce kalma hudu tafi lada سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر waɗannan kalmomi guda hudu su ne suka fi daga cikin kalmomi na ɗan adam to kalmar da tafi ita ce alhamdulillah ita kaɗai ladanta yana cika mizani daga ita sai kuma subhanallah ita kuma rabin mizani in ka ce allahu akbar ladanka daidai ne da cikin sama da ƙasa to in ka ce la ilaha illallah makulli kenan na gidan aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka ashe cikin kalmomi guda hudu din nan mun samu kalma wadda ta fi wadda ita ce alhamdulillah dalilin da yasa kalmar alhamdulillah ta fi duk wata kalma ta zikiri saboda ita ce kalma ta godiya yadda ya zo cikin hadisin jabir bin abdullahi al-ansari a cikin hadisi ingantacce wanda yana cikin sahiha don hadisi na 1497 manzon Allah ya ce afdalu shukuri alhamdulillah godiya da tafi ita ce ka ce alhamdulillah sannan godiyan nan wata ni'ima ce ni'imomin Allah suna da yawa yadda za ka gode ma Allah shi ne ka ce masa alhamdulillah faɗin wannan kalma ya fi duk wani abin da za ka yi ka gwada godiyarka ga Allah tabaraka wata'ala domin faɗin manzon Allah afdalu shukri alhamdulillah to kuma tana da faɗi wuyan faɗi ni'imar Allah ke sa a gode ma Allah faɗin alhamdulillahi ita ma kuma wata ni'ima ce don haka ba kowa yake samun daman yin ta ba ka lura zikiri yana da wuya shi yasa imamu shafi'i Allah ya ji kansa in ya tashi godiya ma Allah yana cewa alhamdulillahi allazi la yu'adda shukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadisa tujibu ala mu'addiha shukrahu biha yace godiya ta tabbata ga Allah wanda shi Allah nan bai yiwuwa ka gode masa sai da kuma wata ni'ima bai yiwuwa ka gode wa ni'imar Allah sai da wata ni'ima ni'imar nan ita take sa ka gode ma Allah waccan ni'ima da ya maka don in ka ce alhamdulillah kana godiya ne ga Allah domin wata ni'ima to faɗin alhamdulillah ita ma ni'ima ce don haka in musulmi ya ce alhamdulillah ladan da ake bashi ninki biyu ne ni'ima ce kan ni'ima don haka yasa Allah madaukaki ya sake umarnin yin zikiri ba a ƙayyade shi da sai kana da alwala ko kana cikin sallah ba faɗin alhamdulillahi faɗin Allahu akbar faɗin subhanallah faɗin la ilaha illallah faɗin la haula wala quwwata illa billah faɗin astaghfirullah waɗannan abubuwa gaba ɗaya ko ba ka da alwala ana son musulmi yayi ibada ce da ake kiranta mutlaka babu kaiji yau ga aya ta suratu ala imrana inna fi khalqis samawati wal ardi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار da Allah madaukaki ya tashi siffanta masu hankali ulul albab Allah ka samu ciki ulul albab masu hankali suwaye masu hankali Allah ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu hankali su ne suke zikirin Allah a tsaye a zaune a kwance a tsaye a zaune a kwance kenan a kowane hali suna zikirin Allah wannan magana ta sake mana umarni na zikiri don haka na na Aisha take cewa Allah shi kara mata yarda kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi manzon Allah yana zikiri ne a bisa dukkan hali da yake ciki ba wai sai annabi yayi alwala yake zikiri ba ba wai sai annabi yana sallah yake zikiri ba ala kulli ahyanihi ibnu rajab Allah ya ji kansa yace wal ma'ana abinda na na Aisha take nufi shine fi kulli halin fi hali qiyamihi annabi in yana tsaye yana zikirin Allah wa mashihi in annabi yana tafiya yana zikirin Allah wa qu'udihi in annabi na zaune yana zikirin Allah wa ijaihi idan manzon Allah yana kwance yana zikirin Allah wa sawa'un kana ala taharatin aw ala hadathin shin annabi na da tsarki ko ba shi da tsarki duk yana zikirin Allah ka'ida guda matukar baka cikin bayan gida shikenan la ilaha illallah ina tuna wani malami na na farko Allah ya ji kansa na zauna da shi kamar shekara goma sha biyar har ya mutu ban taba ganin lokacin da yake zaune bakinsa baya motsi ba zikirin Allah yake ala kulli hali matukar ba magana yake ba to zaka ga bakin shi na motsi yana zikirin Allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم a tsaye a zaune a kwance zikiri wallahi ba shi da kaidi na sarki duk wanda ya ce maka zikiri na da kaidi na sarki ce masa ya baka hujja ga hadisin na Aisha akwai wanda ya fi musamman rayuwar manzon Allah fiye da matarsa tace kana sallallahu alaihi wa sallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi manzon Allah yana zikirin Allah a bisa dukkan halin da yake ciki kai bani ba su labarin wani malami tabi'i ne ana kiransa Khalid bin ma'dan wallahi malaman tarihi suka ce a kullum yana zikiri kamar dubu arba'in siwa ma ya kara'u min alqur'ani banda karatun qur'ani da yake yi kenan ba shi da lokaci na hira ba shi da lokaci na taɗi zikiri yake aka ce falan ma mata ranar da ya mutu tabi'i ne ranar da ya mutu wubi'a ala saririhi aka ɗora shi kan gado makara jiya gusala saboda a wanke shi faja'ala yushiru bi usbu'ihi yuharrikuha bi tasbihi karama ta Allah sai aka ga yatsa sana motsi yana zikiri wannan karama ce ta ubangiji wanda yana ba mu wanda ya so wallahi kada karyata Allah madaukaki yakan yi kyauta ga bayinsa abin da ya so ya mutu amma ya tsatsa ta nan kwashe ba saboda yawan zikiri don in ana zikiri ana mika dan yatsa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan matukar kana zaune to bare kuma a zikirin nan mun ji kalmar da ta fi lada ita ce alhamdulillah ita ce ta lada domin in ka ce alhamdulillah ladanka ya cika mizani sau ɗaya in ka faɗa don haka a kiyama babu mutumin da zai samu lada irin na mai zikiri babu shi a ranar tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ɗaya ne yake fin wato faɗin kalmar alhamdulillah shine halin kwarai domin a ranar tashin kiyama in aka zo da mai zikiri aka zo da mutumin da yake da halin kirki mutumin kirki mai halin kwarai mutumin da mutane ke yabonsa idan aka ɗora ladan zikirinka a kan mizani aka ɗauko halinsa kawai banda ayyukansa aka ɗora kan sikeli sikelinsa yana rinjayar naka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asqalu shay'in fil mizan babu abin da yafi nauyi a sikeli a ranar tashin kiyama manzo Allah yace irin khuluqun hasan kyakkyawan hali don haka ko baka sallah irin kana filu qiyamul layli da sauransu baka yawan azumi baka yawan sadaka idan kana da halin kwarai to wallahi kar a yi mamaki a same ka cikin aljanna madaukakiya Allah ka samu dace idan ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu kusan a kowane hali yana zikirin Allah zan ba ku misali da wasu hadisai masu ɗan yawa hadisi na farko hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idan tajadda sauban idan ya samu sabon tufafi kaya sabo sammahu bismihi annabi yana kiran kayan da sunansa imamatan aw qamisan aw rida'i aw rida'an imma rawani imma riga imma mayafi duk abin da yake sabo na sutura idan manzon Allah ya samu sai ya kira abin da sunansa misali idan manzon Allah ya samu sabon bargo sai ya ce Allah ka bani bargo Allahumma lakal hamdu kama ka sautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu duba sahihu shama'il hadisi na hamsin yace Allah ka bani sabon bargo to Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka kun ga nan ma yana mai godiya ga Allah yanda Allah ya ce masu hankali suna zikirin Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yanda nana Aisha ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi manzo Allah yana zikirin Allah a dukkan wani hali dukkan wata siffa da ya samu kansa hatta sutura in ya samu sabuwa to sai ya gode ma Allah da ya bashi wannan kayan alhamdulillah اللهم لك الحمد كما كسوتنيه يا الله كما يد كسطرتاني da wannan sutura as'aluka khairahu ina roƙonka alherin da ke jikin wannan sutura wa khaira ma suni alahu da kuma alherin abin da aka yi suturar nan domin sa wa a'udhu bika min sharrihi ina neman tsarin ka daga sharrin wannan sutura wa sharri ma suni alahu da kuma sharrin abin da aka yi suturan domin sa hatta jawabi wanda hadisin sa ya zo cikin littafin bukhari da muslim da sauran littafan sunna ko hudu ba ce manzon Allah zai yi huduban nan ta sallar juma'a ce huduban nan jawabi zai yi wa mutane kafin ya fara jawabin sai ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi kalmar farko ita ce innal hamda lillah lalle godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna godiya gare shi saboda kalmar godiya ta dukkan wata kalma ta zikirin Allah tabaraka wa ta'ala lada don haka manzon Allah yake farawa da ita kafin ya jawabi ga jama'a na uku hadisin Abu Umama al-Bahili wanda yana cikin littafin Bukhari da kuma littafin Abu Dawud hadisi na 3849 hadisi ingantacce Abu Umama al-Bahili yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza rufi'at al-ma'idatu min bayni yadayhi idan manzon Allah ya ci abinci da aka zo aka ɗauke shimfiɗan abincin daga gabansa annabi yana cewa alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi gaira muwadda'in wala mustagnan anhu rabbuna duk sa'ilin da manzon Allah ya ci abinci sai ya faɗi wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan kasiran godiya mai yawa tayyiban mai kyau mubarakan mai albarka gaira muwadda'in ba wanda ake barinsa ba ba a barin wannan godiya samsam har mutuwa wala mustagnan an rabbuna sannan ba a wadatuwa game da wannan godiya komai yawan godiya ga Allah da kai wallahi bai isan ka da za ka gode ma Allah sau miliyan akwai bukatan ka ƙara kuma wata miliyan har mutuwanka shi yasa manzo Allah ya ce wala mustagnan anhu babu lokaci da ɗan adam yake wadatuwa game da godiya ga Allah babu wannan lokaci don haka in ka ce sai ka yi tsarki za ka yi godiya ma Allah to akwai lokaci da baka gode ma Allah kenan zikiri ba yi da shara'i na tsarki amma mu lura mutumin da ya yi alwala ya zauna ya yi zikiri ya fi mutumin da yake zikiri babu alwala saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa inni uhibbu an azkura rabbi ala taharatin ni ina son duk sa'ilin da zan yi zikirin ubangiji na ya kasance ina da tsarki don annabi bai zama babu tsarki da'iman cikin alwala yake haka kuma ake son musulmi ya kasance inda hali la ilaha illallah Allah ka samu dace hadisi ya taho cikin littafin muslim anas bin malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة آه شربة فيحمده عليها idan bawa ya ci abinci sai ya ce alhamdulillah ko ya sha wani abin sha sai ya ce alhamdulillah faɗin alhamdulillah ɗin nan yakan sa Allah ya yarda da bawa komai yawan laifinsa ka zamanto mai yawan laifi da ka ci abinci sai ka ce alhamdulillah to sai Allah ya yarda da kai kuma ku lura idan Allah bai yarda da kai ba ba abin da za ka yi ya yarda da kai ko sallah kai Allah bai karba duk ibadar da kai Allah bai karba saboda Allah yana karban ibadan waɗanda ya yarda da su ne Allah ka samu dace godiyar da za ka yi ma Allah lokacin da ka ci abinci ko ka sha abin sha ita wannan godiya kaɗai tana jawo maka wato yardan Allah tabaraka wa ta'ala to hadisi na hudu hadisin Abu Dawud hadisi na 2602 hadisin sayyiduna Ali yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hau abin hawansa da ya ɗora kafansa akan abin hawan sai ya ce bismillah lokacin da zai ɗora kafa da ya gama hawa kan abin hawan ya daidaita zamansa cif sai ya ce alhamdulillah sannan sai ya ce subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin sannan sai manzon Allah ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dan yace subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant da manzon Allah ya faɗi haka sai ya fashe da dariya sai dana Ali yace sai na tambaye shi ya rasulullah min ayyi shay'in dhahikta me yasa ka dariya kuma قال سيتي إن ربك لا يعجب من عبده الله ينا ما ماكن باورسا إذا قال إذا يتي ربي اغفر لي ذنوبي يا الله كغفرت من ذنوبينا idan bawa ya ce Allah ka gafarta min zunubaina to Allah yana mamakin wannan bawa la haula wala quwwata illa billah mamaki irin na ubangiji annabi ya ce ya alamu annahu la yaghfiru dhunuba ahadun ghayruhu ya sani kenan babu mai ikon gafarta zunubai in ba Allah ba saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fashe da dariya sai Allah na mamakin bawa lokacin da yake cewa Allah ka gafarta min sunna in za ta hau keke mashin mota jaki in za ka hau doki za ka hau raƙumi lokacin da za ka ɗora kafanka a kai ka ce bismillah zikiri kai ka gama zama sai ka ce alhamdulillah sannan ka ƙara da ayar qur'ani subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wanda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ƙara da addu'a da ake ko to inda za ka tsaya haka shikenan ka raya sunnar manzon Allah sannan ka ce alhamdulillah sau uku Allahu akbar sau uku سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن كفد هكا كاي كوي دا النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث نبي حديث نتكل لتاه المسلم حديث أبو هريرة yace ana tafiya wata rana ana tafiya manzon Allah shi da sahabbai sai suka wuce wani dutse ana kiran shi jamdan wani guri ana cewa hamdan lokacin da suka taho wajen wannan dutsen sai manzon Allah ya ce masa habban siru haza jamdan sabaqal mufarriduna kun sauri mu wuce wannan dutse jamdan amma fa masu kadaitawa sun tsere ma kowa in ji manzon Allah ku yi sauri mu wuce wannan dutse na jamdan masu kaɗaitawa sun tsere ma kowa magana sai ta ɗaure masa habbai kai masu kaɗaitawa sun tsere ma kowa wa manil mufarridu ya rasulullah su waye kuma masu kaɗaitawa sai manzon Allah ya ce azzakiruna Allah kaseeran wa zakirati waɗanda suke yawan zikirin Allah maza da mata don haka in ka tafi ƙasar Saudiya za ka gani tafiyar ka tsakanin maka da madina a gefen hanya ana sa signboard wani gurin kaga an sa alhamdulillah wani gurin kaga an sa Allahu akbar wani gurin kaga an sa astaghfirullah hakanan me ake yi ana tuna maka karfa ka manta zikiri in kana tafiya ka rika zikiri lokacin da zaka hau abin hawa ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi zikiri idan kana cikin tafiya kuma ka zama mai zikiri kai kyau da yawa yanzu mutane na sha'awar in sun yi mota su sai rediyo mai tsada sony ya sayo kaset din mawaka yana shiga motar lasifikar motar ma ya masa kankanta zai tafi ya sayo lasifika na dubu ashirin menene sunan lasifika din har akwai masu mota a nan ko babu ya taho ya ƙara lasifiko a cikin motar ya buɗe disko in ya wuce ka yana gudu kilo 120 a awa amma sai ka ji ƙarar sauti dim dim dim la haula wala quwwata illa billah ya hau makara bai sani ba to yanzu mutum ya mutu a wannan mota kwatsam sai ya yi hatsari ko ba a tambaye ka ba ka san makoman shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana rikidar da mutum ya koma alade domin jin kiɗa wallahi hadisai da suka zo game da haramcin kiɗa suna da yawa akwai lokaci da za mu yi bayani a kansu ala kulli halin yan uwa musulmi kada mu manta zikiri ga Allah madaukaki a lokacin da kake tafiya ka yawaita zikirin Allah akwai wasu jihohi ma a Najeriya waɗanda suka yi koyi da Saudiya kamar Zamfara kamar Yobe banda Adamawa a gefen hanya an saka signboard astaghfirullah an saka har Kano ma na gani sun dan sassaka sun dan sassaka wani wurin kaga alhamdulillah wani wurin kaga astaghfirullah kuma ni da kuke gani wannan signboard din ya sha tunatar da ni domin sau da yawa in kana tafiya a mota kukan yi hira amma da ka waiga sai kaga a gefen hanya an rubuta astaghfirullah sai ka ce astaghfirullah in kaga subhanallah sai ka ce subhan in ka ce alhamdulillah cikon mizani in ka sa kiɗa iblis na tare da kai shikenan hadisi na shida hadisin littafin muslim anas bin malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi lokacin da yazo zai kwanta a shimfidansa sai ya ce alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana فكم ممن لا كافي ولا مؤوي godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu ya isar mana sai annabi ya ce ya kuma kawo mu mafancinmu mutum nawa ne yau ya tashi da safe ba a isar masa bukatunsa ba mutum nawa ne ya tashi da safe ba a kai shi wurin kwanciyarsa ba ya mutu ya bar duniya ku duba abin da manzon Allah yake lokacin da ya zo kwanciya ka gode ma Allah da ya barka har ka kai ga shimfiɗan ka lafiya wallahi akwai mutane da yawa waɗanda sun tashi daga kan gadan nan ba su koma ba sun mutu don haka annabi yake cewa fa kam mimman la kafiya wala mu'wi mutum nawa ne Allah bai isar masa bukatunsa ba kuma mutum nawa ne Allah bai mai da shi makwancinsa ba haka nan ya zo cikin littafin bukhari sahihul adab hadisi na 916 da littafin imam tirmidhi hadisi na 3413 hadisin huzaifa sulaimani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya farka in ji huzaifa yana addu'a ya ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur wannan hadisin ma ya inganta in ya kwanta ya ce alhamdulillahi allazi at'amana wa sakana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafi wa la mu'wi idan manzon Allah ya farka sai ya ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur kun ga rayuwar manzon Allah da'iman cikin alhamdulillahi alhamdulillahi take zai kwanta alhamdulillah ya farka alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu kuma makoma tana gare shi har ma kuma inda zai farka cikin dare inda manzon Allah zai farka cikin dare kamar hadisin da ya zo cikin littafin Bukhari mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da tis'in da ɗaya kitabu tahajjud annabi ya ce man ta'arra min al-laili wanda ya farka da daddare fa qala sai ya ce lokacin da ka farka sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي manzon Allah ya ce wanda ya faɗi haka Allah zai gafarta masa zunubansa baki ɗaya annabi ya ce auda ko kuma da ya faɗi haka sai ya ɗaga hannu ba tsarki ba alwala ko da janaba ce ke jikinka lokacin da ka farka ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya farka cikin dare sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي او دعا من الله يتي ko kuwa maimakon ya ce Allahumma gfirli sai ya yi addu'a istujiba lahu Allah zai amsa masa addu'ansa. annabi ya ce fa'in tawabba'a idan mutum ya iya tashi ya yi alwala bayan ya farka wa salla ya yi sallah ko bilat salatuhu za a karbi sallarsa da kun ga hatta farkawa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare yana zikiri da ka farka abin da za ka fara yi shine zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله wata riwaya da take cikin sahihul jami hadisi na 329 ko kuma sahihul kalim tayyib annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan staykaba ahadukum idan ɗayan ku ya farka daga bacci فليقل تو يتي الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وديا تاتبت الله wanda ya mayar min da raina kuma ya bani lafiya wato ya bani lafiya a cikin jikina kuma ya min izini da yin zikirinsa mutum in ya farka daga bacci ya faɗi wannan ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kuma ka ce alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi zikrihi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mayar min da raina kuma ya bani lafiya a cikin jikina kuma ya min izini da yin zikirinsa abubuwa guda uku dinnan duk rahamar Allah ne hadisi na goma Fudala bin Ubaid yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai ya ji wani mutum a cikin sallarsa yana addu'a amma addu'an nan lam yumajjidillah ta'ala bai girmama Allah ba wa lam yusalli ala nabi bai yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce ajila haza wannan mutum yayi garaje bayan ya gama sallah kuma da ahu sai annabi ya kira shi faqala ya ce masa ko ko ya ce wa mutane idza salla ahadukum idan ɗayanku zai yi addu'a falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu ko bi tamjidi rabbih mutum ya fara girmama Allah kafin ya roki Allah ka fara girmama Allah wasana'i alaihi ka yabi Allah thumma yusalli ala nabi sannan yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima sha'a sannan bayan haka ya roki Allah duk abin da yake so kun ga ashe ita addu'a tana da ladabi kafin Allah ya amshi addu'an ka dole sai ka tsai da waɗannan ladubba na farko ka girmama Allah ka yabe shi ka yi salati ga annabi sannan ka roki abin da kake so imamun nawawi Allah ya ji kansa ya ce ajma'al ulama malamai sun haɗu ala istihbabi ibtida'i du'a bil hamdulillah ta'ala wa sana'i alayhi thumma salatu ala rasulihi wa kadhalika yuhtamu du'a bihima malamai sun yi ittifaki akan cewa ana so in mutum zai fara addu'a da farko ya gode ma Allah maɗaukaki, ya yabi Allah, sannan ya yi salati ga manzon Allah, sannan idan ya roƙi Allah a ƙarshen addu'arsa ya sake yin godiya ga Allah ya yabi Allah ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai a amsan masa addu'a ashe kafin ka yi addu'a Allah ya karba sai ka yi godiya gare shi sai ka gode ma Allah yana da kyau ka karanta fatiha gaba ɗayanta alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshen fatiha ka yi salati ga manzon Allah sannan sai ka roki Allah bukatarka in sallah kake yi za ka iya kawo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah sannan ka yi salati ga manzon Allah sannan sai ka roki Allah tabaraka wa ta'ala to kun ga anan bayanin zikiri da muke yi zikirin nan ya kamata mu kiyaye masa sharaɗinsa ba a haɗuwa a yi zikiri da baki guda a sauci guda kowa yana zikirinsa ne ma kansa kuma a cikin zuciya mu kiyaye wannan in za mu yi zikiri mu yi zikirin nan a cikin rayukanmu sannan kada mu ɗaga murya wajen zikiri mu sassauta muryarmu kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa mana a cikin Qur'ani na dubban zikiri to hadisi na tara annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faranta masa rai nan ma yana gode ma Allah alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihati manzon Allah idan yana neman wani abu sai ya samu ko ko wani alheri ya taho gare shi to abin da yake faɗa kenan alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihati sannan idan wani abu mara daɗi ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alhamdulillahi ala kulli halin idan manzon Allah ya ga wani mara lafiya to a cikin ransa yana cewa alhamdulillahi allazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya ya tsare ni daga abin da ya sa maka in ka ga mutum mara lafiya kuturu ne majinyaci ne wani wanda yake cikin wata larura wadda kai baka cikinta to a cikin ranka zaka faɗa kar ka bayyana ya ji alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2737 manzon Allah yake idan ka faɗi haka ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi ko da asibiti ka je za ka ga majinyata suna kwance wannan zazzabi ya kawo shi wannan ciwon ciki wannan an masa operation a cikin ranka sai ka rika wannan zikiri zikiri na ka ga mara lafiya wani wanda Allah ya sa masa ciwo wanda kai baka da irinsa to ka gode ma Allah saboda ya warkar da kai ma'ana ya baka waraka daga cutan da da aka samu wani ka ce godiya ta tabbata ga Allah allazi afani min mabtalaka bihi wanda ya rangwanta min ya sawwaka min ya min afwa bai sa min cutar da ya sa maka ba wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita ni akan halittun da yayi halittu masu yawa manzon Allah ya ce in mutum ya faɗi wannan lam yusibhu zalikal bala'u wannan bala'in ba zai same shi ba misali da zaka ga mai ciwon AIDS Allah ka tsare mu HIV sai ka ce alhamdulillahi allazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila Allah zai tsare ka daga ciwon AIDS in ka ga mutum yana cikin wani ciwo kowane iri ne manzon Allah ya ce kai irin wannan addu'a lam yusibka zalikal bala'u wannan bala'i ba zai same ka ba Allah ka samu gane waɗannan suna mana bayan suna nuna mana cewa ita rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman a cikin godiya yake ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa Allah ya ce wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un godiya ta tabbata ga Allah a nan duniya da kuma lahira wato shine Allah wanda babu abin bauta sai shi godiya tana gare shi a nan duniya da lahira hukunci yana gare shi kuma gare shi za a mai da ku ko baka gode masa ba Allah yana da masu godiya gare shi in ka ki godiya ga Allah to akwai ranar da zaka gode masa tilas wace rana ita ce ranar tashin kiyama da an yi busan kaho da mala'ika ya yi busan kaho na biyu lokacin da mutane za su tashi daga kabari yana cikin suratul isra'i aya ta hamsin da biyu Allah ya ce yau mai da ukun fatastajibu na bihamdihi يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا yau mai yadda ukun Allah ya ce ranar da ya kira ku fatastajibu na bihamdihi za ku amsa kiran Allah ne da godiya gare shi idan mala'ika ya yi busan kaho ya ce ya ku halittun Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki yana kiran ku ku tashi a je a taru gabansa domin hisabi yana busa kaho yana faɗin haka malamai suka ce yan fuduna turaba an ru'usihim zaka ga mutane na karkada ƙasa daga kawunansu ana hitowa daga cikin kabari da kafiri da musulmi da munafiki da mutumin kwarai kowa yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah kuma godiya ta tabbata gare ka wannan ita ce kalma ta tashi wadda kowa zai faɗe ta a ranar tashin kiyama nan duniya ka ki godiya ga Allah to kiyama ko dole sai ka gode masa shine malaman tafsiri suke cewa hamadu hina la yanfa'uhumul hamdu kaji kuma yau suke godiya gashi kuma godiyar a yau ba ta da amfani godiyar da za ka yi a kiyama babu lada a kanta dole kuma sai ka yi ala kurhin amma mutanen kirki a ranar tashin kiyama malaman sunna suka ce mana za su gode ma Allah a gurare guda bakwai duk mutumin da ya iya gode ma Allah nan duniya to zai iya gode ma Allah a ranar tashin kiyama a wurare kamar guda bakwai Allah ka samu na ciki a lokacin farko da an taru filin hisabi wannan ya san makomarsa wuta Allah ka sa ba mu bane wannan ya san makomarsa aljanna Allah ka samu ne duniyar kanta da dabbobi da suke filin hisabi da mala'iku wallahi saboda adalcin Allah baki ɗaya za a gode ma Allah tabaraka wa ta'ala hatta kafiri da aka ce tafi wuta wallahi sai ya gode ma Allah madaukaki don ya san hisabin da aka yi masa babu makuɗi a ciki babu cin hanci. Allah ya ce wataran mala'ikata hafina min haulil arshi.
وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين wataran mala'ikata Allah ya ce za ka ga mala'iku hafina min haulal arshi suna kewaye sun yi sahu a kewayen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga ubangijinsu mala'iku ba su da wata ibada da ta wuce zikiri subhanallah alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika suna tasbihi suna godiya ga ubangijinsu Allah ya ce wa qubiya bainahum bil haqqi an gama hukunci tsakanin halittu hukunci na gaskiya wa qila shikenan sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai Allah ka sa muna cikin waɗanda za su yi wannan godiya godiya da za a yi ta gaba ita ce wadda musulmai za su yi bayan sun ƙetare siradi mutumin kirki kaɗai yake da daman ketare siradi ya Allah ka tserar da mu azaba da kike wannan rana ranar fallasa domin munafiki bai iya ketare siradi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin banza in ya taho kan siradi bai ketarawa akwai kugiya wadda mala'iku suke rike da ita babu yadda za a yi mutumin banza ya ketare siradi wanda duk ya ketare siradi to mutumin kirki ne bayan sun ketare siradi yadda Allah madaukaki ya faɗa ya ce musulmai za su yi godiya ga Allah madaukaki da ya tsayar da su wannan masifa ta ranar tashin kiyama masifa da ake gani a gadan sirati a lokacin za su hangi gidan aljanna da an ketare sirati za a hangi gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda malaman sunna suka gaya mana yace musulmai za su yi godiya ga Allah madaukaki wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآمنين وقالوا الحمد لله mutanen kwarai za su ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskanta mana alkawarinsa Allah ya ce in mun bi shi mun bi annabinsa zai samu aljanna to ga aljannar fa mun kawo gare ta tafiya ta zo ƙarshe Allah ka kai mu ga aljanna wa awrasna al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha gashi ya gadar mana gidan aljanna ya gadar mana domin in mutum ya shiga aljanna babu ranar fita ba kamar gidan duniya bane ɗayan biyu gidan duniya ko dai kana cikin naka ko na haya to in naka ne ma zaka mutu zaka bacca ko in na haya ne ko dai a kore ka ko ka kori kanka to aljanna ko babu ne koranka shi yasa suke cewa wa awrasnal arda ya gadar mana gidan aljanna na tabawwa'u min aljannati haisu nasha muna shiga muna fita gidan aljanna yanda muke so ba mai tsawatar mana fa ni'ma ajrul amilina Allah ya ce ma dalla dalla da masu aiki sai an yi aiki godiya ta gaba ita ce wadda mutanen kirki suke yi lokacin da suka shiga aljanna suka zauna sosai bayan sun shiga aljanna a suratu fatir suna cewa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wanne allazi ahallana daral muqamati الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب godiya ta tabbata ga Allah madaukaki allazi ahallana daral muqamati wanda ya saukar da mu a gidan zama gidan zama gidan aljanna shi ne gidan zama komai kyan gidanka dole ka bar shi ba zama gidan zama gidan aljanna min fadlihi kuma saboda falalan Allah aikin mutum bai bashi sai dai rahama ta ubangiji Allah ka ba mu la yamassuna fiha nasabun wahala ba ta samun mu a gidan aljanna wa la yamassuna fiha lugubun sannan babu gimsa gida na duniya shine ake samun gimsa ko dole zai gimshe ka in kai gida komai kyansa bayan shekara goma sai kayi bukatan canza shi an bar yayinsa to banda aljanna la ya massuna fiha lugubun babu gimsa gidan aljanna ba wahala ba ku bata kuma gimsar mutum to can kuma ga masu hidima sun taho an zo ana zagaya ku da kofuna ana ba ku ruwan sha duk abin da kake so ga mai yi maka Allah ya bamu labari a suratu Yunusa innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anhar fi jannatin na'im da'awahum fiha دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Allah ya ce innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyukan kwarai yahdihim rabbuhum bi imanihim saboda imanin su Allah yana shiryar da su zuwa gidan aljanna tajri min tahtihim al-anhar quramuna gudana karkashin su fi jannatin na'im cikin gidajen aljanna masu cike da ni'ima duk abin da suke so sai a kawo musu idan an kawo musu da'awahum fiha kira da suke yi subhanakallahumma da sun ce subhanakallahumma mala'ika sai ya zo ya musu sallama in ya musu sallama su maida masa sallama Allah ya ce wa tahiyyatuhum fiha salam bayan sun gama cin abinci kuma sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin yau ashe jama'ar musulmi hatta cikin gidan aljanna ana godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala yanda musulmi ya saba gode ma Allah nan duniya in ya ci abinci ko ya sha abin sha haka nan gidan aljanna Allah madaukaki ya ce wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin shi yasa hadisi ya zo da cewa yulhimuna tasbiha wa tahmida kama yulhimuna nafasa yanda a duniya nan kake numfashi a gidan aljanna numfashin dan aljanna zikiri ne duk numfashinsa cewa yake alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah Allah ka samu cika da imani Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa hatta cikin gidan aljanna mutane in sun ci abinci suna godiya ga Allah madaukaki to mu lura Allah madaukaki ya ce mana wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ابتم فادخلوها خالدين a lokacin da aka kore yan aljanna zuwa ga aljanna suna godiya ga Allah madaukaki ana tafiya sahu sahu ga na mala'iku ga na annabawa ga na siddiqai ga na shahidai ga na malamai ga na masu koyi da sunnar manzon Allah hatta idza ja'uha lokacin da suka iso ga aljanna wa futihat abwabuha aka bude kofofinta wa qala lahum khazanatuha masu gadin aljanna mala'iku sai su yi musu sallama salamun alaikum tubtum kun ji dadi tab wanda ya shiga aljanna ya ji dadi ji mala'iku ana mana albishir don mu ne ko? Haddaku. Fadakuluha ku shiga aljanna khalidina kuna masu dawwama. Wa qalu suna shiga gidan aljanna suna cewa alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha wa ni'ma ajrul amilina. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله كسامو cika da imani Allah ka sa albarka cikin karatu da muka yi za mu dakata haka sai gobe ma yi bayani na biyu game da suratul fatihatil kitab akwai akwai tambayoyi ko
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد gafata malam ni ba tambaya ba ce zan yi ina so malam ne da yi bayani ko nasiha ga jama'a musamman ga masu hali wato masu kuɗi da su yi wa Allah su yi zuciya su sake kafin na wannan masallaci saboda tun da aka gina wannan masallaci aka sa wannan kafin ba a taɓa sake wani ba duk ya tsufa ya shuɗe shine nake so malam ya yi bayani akan wannan al'amari saboda malamai sun yi ta bayani akai amma an ji kula
ta yana ga bayanin sama ya isar bi iznillah hidimar masallaci hidima ce wadda take kan musulmai baki daya kuma duk mutumin da Allah ya hore masa ya kamata ya yi hidima wa ɗakin Allah masallaci wajen ibadar Allah madaukaki domin wuri ne wanda yake in mutum ya yi masa hidima kamar ya yi sadakatul jariya har mutuwanka Allah yana rubuta maka lada Allah shi ba mu abin da za mu taimakawa addininsa
malam ina so ka gaya mini in mutum ya yi satan kaya sai ya sallah da shi sallar ta je
idan barawo ya sallah da kayan da ya sato ina hukuncin sallarsa sallarsa ta yi kayan da ke jikinsa bai hana a karbi sallar matukar ya kula da sharuɗin sallah dai matukar kayan jikin dai yana da tsafta laifin satan daban sannan kuma hukuncin sallah da kayan daban a fahimta na ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na
malam ni musulmi ne amma mahaifina kirista kuma ya mutu shin zan iya zuwa jana'idarsa kuma in naje zan iya masa addu'a don neman masa gafara zai iya zuwa jana'izarsa amma ba zai masa addu'a ba saboda sayyiduna ali bayan mutuwar babansa abu talib da ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam babansa ya rasu abu talib annabi ya ce masa izhab fawarihi ka je ka binne shi sai abu talib sayyiduna ali ya ce ya rasulullah baban nan nawa ya mutu fa kafiri na je in binne shi manzon Allah ya ce izhab fawarihi ka je ka binne shi amma malamai suna cewa abin da ya sa annabi ya ce je binne shi saboda babu masu iya binne shi ne to duk da haka babu laifi idan mutum ya tafi binne mahaifinsa wanda ba musulmi ba amma akwai laifi in ya roƙan masa gafara matukar mutum ya mutu kafiri ba a masa addu'a na'am
malam zaman nan da yan uwan mamaci suke yi daidai ne ko ko bid'a ce bayan mutuwa ke zama bayan mutuwa bid'a ce zaman ta'aziyya ko zaman karban makoki bid'a ne amma akwai larura da kan hukunta a zauna din ga waɗanda ya shafe su kai dai da ka zo in ka zo ka yi ta'aziyya ka tashi ka tafi ba daidai bane ka ce ka abokinka ne don haka zaka taya shi zama makoki bid'a ne shi ne ya zama larura gare shi ya zauna don mutane babu inda za su same shi su yi mataziya in ba a gida din ba amma har in ka san za ku haɗu ma'aikata babu laifi duk da yake akwai jahilci ga mutanenmu yau inda za a yi mutuwa ka ki zuwa ta'aziyya saboda ma'aikatar ku guda da kuka haɗu a ofis sai ka ce malam amma rasuwa Allah ya ji kan rai zai ji haushi ko saboda jahilci to yana da kyau mu kiyaye hakan ma su waɗanda aka yi musu mutuwa ya kamata in ma za a yi zaman su ne kaɗai za su yi zama kai da ba a yi maka mutuwa ba in ka tafi taziya bai kamata ka zauna ba kana taziya ka tashi taya su zaman taziya din kuma gina bidi'a ne kan bidi'a ina fata an gane bare ma akasari in an zauna zama makoki din nan gulma ake yi da cinye abincin mamata ba dalilinsa abin da ake so in ka je ta'aziyya ka je aljihunka da wasu 'yan nerori ko motar ka ka cika shinkafa ko wani abinci ko da baka je ta'aziyya ba ka aika yahi wanda ya zo kawai ya zauna ana dafa abinci yana cinyewa wajen kwana uku in ka zo ka ce Allah ya ji kanwa ne Allah ya masa rahama sai ka ce to ga wannan gudunmawa ka raya sunnar annabi Muhammad a taimaka wa mamata a taimaka wa marayu ko waɗanda aka yi musu mutuwa kai a taimaka musu kamar mata masu takaba kamar marayu hadisai na annabi da yawa da suka yi bayanin ladan da mutum zai samu in ya taimaka wa ire-iren waɗannan mata to an yi mutuwa maimakon mu zo mu taimaka wa gidan da kuɗi sai muka zo kuma muka zauna muna cinye abincin gidan abin da ma mutumin da ya mutu bai taɓa girki irin wannan ba yanzu ya mutu ana yi ka gani ya zama shiririta ko saboda haka gaskiya zama makoki yana da bukatan bayani mai yawa kwarai yana bukatan kuma hattara idan ka je kai ta'aziyya Allah ya ji kan wani Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ya kace to ga gudunmawa ta sai ka tashi ka tafi kuma kar ka sake ma dawowa ta'aziyya sau daya yake ba hadisin da ya ce ai ta'aziyya sau biyu babu shi na fata an gane
malam akwai hadisin da ya nuni bisa hanin zuwa da yaro masallaci da bai kai shekara bakwai ba gaskiya yaro da bai kai balaga ba bai dace a taho da shi masallaci ba wanda ba balaga ba kai wanda bai waye ba wayayye babu laifi a zo da shi masallaci kuma yana daga tarbiyya na yara a rika zuwa da su masallaci amma yaron da ya zan ba shi da wayo dan shekara biyu daya bai san abin da ake ba ka zo da shi masallaci yana ta wasanni yana katse sallar jama'a kaga nan ba a yi dama akan zo da yaro ne saboda ya zama tarbiyya gare shi aiko to ba shi da wayo bare ya gane me kake yi don haka kuskure ne zuwa da shi amma in ya fara wayo inda annabi ya faɗa a addibu auladakum li sab'in ko ku ladabtar da 'ya'yanku daga shekara bakwai ko ku fara umurtan su da yin sallah ko wadribuhum alaiha li ashirin kaga annabi ya mana ya sa mana hajji daga shekara bakwai ya kamata mu fara umurtan yaran mu su yi sallah to daga shekara bakwai din ya kamata a fara zuwa masallaci da yaro
dan Allah malam muna so a yi mana cikakken bayani akan hijabi yadda shari'ar musulunci ta ce a yi don muna ganin wasu mata suna sa hijabi da abin rufe ido har ma da socks amma wasu matan suna musu dariya
a hijab ya kamata ya zan muhadara za a yi kansa amma zan iya ba da amsa takaitacciya a kai hijab wajibi ne ba sunna bane ba ado bane ba al'ada bace ta larabawa wanda wace kaga dama za ka yi wajibi ne duk matar musulmi ta sashi hijab din nan kuma dole ne ya rufe mace tun daga sama har ƙasa ba a son a ga kafanta an ce yana da kyau ma tana tafiya hijabin yana jan ƙasa ba ma yana da kyau ba wajibi ne to to idan ya zama duk da hakan kafan tana fitowa sai ta sa socks ba akwai masu ganin babu laifi a kai amma shi sa socks ba shi da wani asali a karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ake so ta dinka hijab din ya kai ga jan kasa tana tafiya yana jan ba za ma a ga kafan ba sannan nuqab shine wannan abin da ake rufe fuska da shi shi ma kuma sunnar annabi ne mace ana son ta sa niqab idan ya zama za ta shiga maza kuma ko kuma mazan nan akwai waɗanda suke sa mata ido ana yawan kallon ta lokacin za ta shiga kamar cikin jama'a ko kasuwa to babu laifi in ta sa niqab in ba ta sa niqab ba kuma babu laifi akwai bayani mai yawa kwarai akan shi bai kamata a ce wani na matar da ta raye sunan annabi dariya ba izgili ne ga karantarwar manzon Allah
tambaya ta ƙarshe wai muna so malam ai mana bayani akan zaman gidan haya ya dace mace ta yi ado a cikin gidan haya ko kuma za ta zauna da hijabi a cikin gidan idan gidan na haya ne suna tare da wasu wajibi ne ta zauna da hijab da'iman matukar za ta fito daga ɗakinta babu laifi ta yi ado amma ga mijinta kuma duk sa'ilin da za ta fito daga ɗakin ta dole ta rufe wannan adon ta sa hijab a kai kar kowa ya ga adon sai mijinta sai muharraminta da fatan takaitaccen hansan nan ya gamsa
a sanarwa guda ɗaya kuma shine ana tunatar da 'yan uwa cewa don Allah wayanda suka zo wajen karatu su yi hankali da aljihunansu saboda an ga 'yan tsane da yawa sun zo wannan wuri saboda haka a yi hattara kar a yanke maka aljihu Allah Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyyatihi wa ala ali baiti wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali baiti wa ala azwajihi wa zurriyyatihi وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين ma sha Allah Allah ya saka wa malam da alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi